بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren biyar ga watan zulhijja shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 34 cikin jerin darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda Sheikh Saleh bin Ahmad Ashami ya tattara khulasa na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai mabambanta guda 14 Allah ya saka mai da alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake mana magana game da al-maqsad al-awwal wato manufa ta farko shine matattarar bayanai game da aqida sannan muna cikin kitabul imani bil yawmil akhir wato bayanai game da imani da ranar lahira cikin rukunan imani yana mana magana akan abin da su faru na tashin alkiyama da alamominta ya gama da bayani akan alamun tashin alkiyama kai tsaye zai shigar da mu sabon fasli shine alfaslu thani wanda ya kira shi da suna sifatul qiyama wato bayani akan yanayin tashin alkiyama ita alkiyama ana ce mata alkiyamatu ne saboda kiyamun nasi yawma yaqumun nasu li rabbil alamin wato mutane a wannan rana za su miƙe gaba ga Allah da kuma wato tsayuwarsu a wurin harkar tashin kiyama fa idahum qiyamun yanzuruna da ire-irensu da aka ake ce mata alkiyama wato tashin duniya tashin mutane daga kaburburansu don fuskantar hisabi da makoma Allah ka samu tsira. Malam ya ce, Babul, babi na farko a wannan fasli shi ne, Kiyamus sa'ati ala shirarin nasi, au shirarin halki. Bayani akan cewa ita alkiyama za ta tashi ne a idan mutane marasa daraja. wato mutanen kirki za su ta mutuwa suna karewa har sai an wayi gari waɗanda suka saura su ne mutane mafiya yawansu aglabiyarsu marasa daraja ne su ne waɗanda su tashin alkiyama ne zai sa su mutu Allah ka tsare mu malai kawo hadisi wanda yake cikin sayu muslim yace an abdullahi ibn mas'udin عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yace ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la taqumu sa'atu illa ala shirarin nas alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan idan wato mutane shirar marasa kirki mutanen banza akwai wata riwaya da ke cikin musnad shamiyyin na imamu ibn asakir wanda ta zo da fa'i wanda a cikinta manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ne waɗanda ya tahara juna taharujul taharujul humur za su dinga barbara irin barbarar jakuna za mu zo mu ji ƙarin bayani akan wannan amma abinda yake nufi a takaice shine ko dai barbara da aka sani wato tare tarayya tsakanin namiji da mace za a kai tsabar fasikanci da kiyayyar gaskiya da kafirci yadda mutane akan idan al'umma za su dinga saduwa da junansu ko kuma wato ya zama ma'anar shi shine kashe-kashe za a yi ta kashe-kashe tsakankanin mutane ba ji ba gani ko kuma ya zama wato irin yadda jakuna suke bin junansu da gudu wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wancan sunan suna wasa da mutane za su tsayin duka waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin mai hankalin cikin su shine wanda zai ce ma mutanen to ai da kun dan koma gefe kun yi abin da za ku kaga wannan kuma kusan zamu iya cewa wannan zamanin akwai wasu suwar na irin waɗannan irin abin da yake yi na wato fina-finan batsa ko irin wasanni da ake yi na kaɗe-kaɗe da raye-raye da wasu ɓarna irin waɗanda ake a wasu wurare duk sun kama hanyar irin wannan lalata ne Allah ubangiji ka tsare mu to haka da yace shirarun nasi malamai sun fassara lafazin shirar da wanda zamu zo mu ji lafazin luka ibnu luka wanda duka yana nufin mutane marasa kirki zamu zo mu ji fassarar shi insha Allah yace wa an anasin anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu alkiyama ba za ta tsaya ba sai ya zama a bayan ƙasa babu inda mutane suke ambatan Allah babu masu ambatan Allah wato waɗanda suka maida addini aikin yin su waɗanda suka tsaya suna bautar Allah to za su ƙare kafin duniya ta zo ƙarshe kamar da muka ji a baya daga cikin alamun akwai bayyanan mahadi bayyana annabi Isa samuwar kyakkyawan yanayi da imani da tattalin arziki mai kyau to bayan mutuwan waɗannan bayan Allah Allah zai aiko da ta iska ta shiga hancin duk wani mutumin kirki sai ya fade mutu sai da sai tsantsar mutane marasa kirki su za su saura a duniya wannan ita ma riwaya tana cikin sahih muslim wa an huzaifata ibn al-yamani qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zan Allah yace la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid-dunya luka ibn luka alkiyama ba za ta tsaya ba sai ya zama wanda ya fi kowa jin daɗin duniyar nan shine luka'u ibn luka'in wato asali abin da ake ce ma luka a larabci yana ɗaukar ma'anar ko dai bawa wato wanda ba yi da daraja ba mutum ne mai yanci ba ko kuma alla'im alla'im shine kamar ka ce mutumin banza mutum mara kirki a cikin al'umma ko kuma alhisis wato mutum mara kyakkyawar manufa mutum mai bakar zuciya mai mummunan manufa wanda zai iya kisa zai iya sata zai iya yaudara zai iya cin amana wanda zuciyar shi mara kyau ce ko kuma ka ce al'ahmak wawa wanda bai san darajar kansa ba ko qalilul ilm jahili ko kuma dani'un makaskanci ko asafala mutane marasa daraja kuma ana fasara shi ma a ce auladuz zina wato ƴaƴan da aka haifa ba cikin aure ba duk wannan ana yace mashi luka to sai ya zama ɗan banza ɗan ɗan banza mutumin banza ɗan mutumin banza mara daraja ɗan mara daraja a ƙarshen duniya su ne kawai za su daɗin duniya su ne kawai za su zama suna jin daɗin duniya amma mutanen kirki ko da suna raye to ba sa jin daɗinta alimamul qurtubi abul abbas yake fassara wannan hadisi wanda yana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal da sunan da jami'u tirmidhi ya ce almakasudu tabaddul hali juyawar yanayi bi an yi stauli ahalul badiya alal amri za a waye gari mutanen karkara su ne ke rike da al'amarin duniya wa ya tamallaku na da bilkahari za su mallake duniya da ƙarfin takobi da ƙarfin mulki da ƙarfin tattalin arziki fatak suru amwalu waɗannan mutane marasa daraja dukiyarsu ta yawa watansarifu himamuhum ila tashyidil bunyan kuma abinda za su damu da shi kawai shine kawata gidaje yi musu plaster da fenti da screening da tiles da sa musu kayan kawa iri daban-daban yace wattafakhur bih da kuma alfahari da gidaje sai yace inji Qurtubi fa wanda ya rayu a karni na hudu yace wa qad shahadna zalika fil azman yace mun ga wannan da idan a inda muke rayuwa a Andalus kenan to ina kuma ga yanzu yanzu kam wannan al'amari ne ai a fili yadda mutane marasa daraja suka zama su suke rike da shugabanci suke rike da mukamai suke more rayuwa dan duk wanda ka ji rayuwa ta mai dadi don ka bibiya zaka ga ba kirki ya tasa gaba ba bai ta saka ta alqur'ani da tahajjudi da istighfari da bin Allah da sallolin nafila ba sai ta sa gaba ba in dai wannan abin shi ka ta sa gaba to ba ka jin daɗin rayuwar duniyar nan wanda suke zaɗin rayuwar duniyar su ne kafirai fasikai matsafa macinta masu magudin zaɓe masu jin dukiyar haram 'yan yahu 'yan 419 'yan kidnapping ‘yan abin nan abubuwa iri daban-daban makaɗa maroƙa ‘yan wasa wato ina nufin ‘yan drama ko ‘yan ƙwallo da makamantansu duk wani wanda a wurin Allah abin da ya tasa gaba ba abin da Allah yake so ba za ka suke zaɗi rayuwar duniya su su duniya take kaimawa to wannan ɗaya ce daga cikin alamun tashin alkiyama ina fata mun gane wannan yayin da mutumin da kuma lahira yake nema ko da Allah ya bashi duniya to yana jin takaicin rayuwar duniyar nan saboda yana ganin ababe da yawa marasa kyau da ake ba yadda iya yana ganin fasikanci yana ganin barna yana ganin kafirci yana ganin kin Allah kuma bai da karfin da zai hana da haka yana cikin kunci da damuwa a wannan duniyar su kuma wannan sharholiyar da suke yi ita suka daure wa gindi ita ce abin da suke so a yi randa duk aka ce ba za a yi ta ba ba za su yadda ba inda zaran an ce ga wani gwamna ko wani ciyaman ya ce zai hana karuwanci zai hana sai da giya zai hana taɗi dare yayi zai hana al'adu na barna iri kaza za a yi ta akan shi ce ai zai kare yancin dan adam zai hana mutane sakewa ba haka bane da wani malami ya wa'azi ya ce jama'a kaza da ake yi a daina babu kyau masu yi wannan abin za su ce wallahi bai isa hana su ba wasu ma sai za su kai shi kotu sai ya kawo hujja duk irin wannan sai ka ga rayuwa ta yi mumini kunci to alama ce daga cikin alamun kusowa alkiyama la haula wala quwwata illa billah wannan daga cikin ma'alim na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan fa da za a shekarar 500 ko 1000 nan gaba sai wasu alamun fiye da wannan sun bayyana fa jama'a kamar yadda muka cewa qurtubi ya ce wa ƙad shahadna zalika fil azmani su kurtubi ma sun ga wasu na bayansa sun gani ga shi ma muna gani to wanda za su rayu bayanmu in Allah ya raya su su ma za su ga bayyana wasu alamun fiye da waɗannan kuma za su shiga cikin kunci su mu wannan zamanin fiye da wanda muke ciki dinnan Allah ya tsare mu shi ne kamar yadda muka faɗa wato a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce za su dinga wato meeting da juna kamar yadda jakuna suke har kuma ya ambaci cewa a wasu a lokacin ne ma sai an samu mai kirkin ciki wanda ya ce musu koma gefe mana malam ya ce sake cewa babu zikir suwari asuri wa ma bainan nafakataini babin da ke bayani akan ambatan asur wato abin kawan nan da za a hura kawan asarafilu ko israfilu kamar da ake faɗa a wani lahaja wanda in ya hura shi shine tashin alkiyama to babin da ke bayani akan ambaton wannan abun hurawa malai kawo hadisi wanda yake muttafaqun ne alaihi bukhari da muslim sun ruwaito shi sayyidina abu hurairah yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ma bainan nafkhataini arba'una tsakanin huri na farko da huri na biyu arba'in qala mai riwaya ce an tafi abu da aka ce arba'una yauman Allah shiga mata malam shin kana nufin kwana arba'in kala abaitu yace a a naki in yanke ni ban ce muku kwana ba kala aka sake ce mishi arba'una shaharan to wata arba'in kala abaitu yace a a ni dai ban ce ba kala arba'una sana aka ce to kana nufin shekara arba'in kala abaitu yace ni dai ban ce ba ثم قال sannan ya ce yunzilullahu minas sama'i ma'an idan aka yi busan nan ta biyu sai Allah ya saukar da wani ruwa daga sama fayan butuna da ruwan nan ya zuba a kaburburan mutane sai mutane su fara tsurowa kama yambutul baƙal kamar yadda yabanya ta fadama take tsurowa wato dangin su kabeji da latas da kabewa waɗannan abubuwan da aka shuka su kwana uku sun fito lokaci kankani za ga sun fito sun yi lafai-lafai ko to haka mutane su fara tasowa da kabari laisa minal insani shay'un illa yabla babu wani abu a jikin mutum sai da ya zama zai dagargaje ya zama ƙasa illa azman wahidan sai wani ƙashi ƙwaya ɗaya wa huwa ajbul zanabi shine ƙashin kwankwaso wanda kuke ce ma tailbone mala yusufa me sunan shi da Hausa san sunan shi da Hausa ba ai kan tsaye boko kenan shine wannan kashin pelvic ko wato mahadar mahadar kashin gadan baya da kasusuwa guda biyu na kwankwasan mutum shine yake ce ma telbon da ingilishi kenan da rarci kuma ajibul zanab to da hausa dai sai dai a yi ta kwatance ƙashin kwankwaso ƙashin kaza wallahu alam to shine baya riɓewa wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamati daga shi ake ƙara ake reforming din halittar mutum ranar alkiyama shine mafarin da za a yi halitta idan ruwan ya zuba akan shi kawai sai jikin mutum ya tsoro fa idahum qiyamun yanzuru to wannan hadisin da yana cikin bukhari da muslim abinda zamu kalla a cikin shi farko shine a a na farko kamar yadda muka ji a wancan baya al-imamu sanani yake cewa a daidai lokacin da waɗancan 'yan duniya suke taruwa duniya za ta wayi gari ta zama gaba ɗaya da shugabancinta da dukiyarta da mutuncinta yana hannun wasu mutane ne marasa kirki sai ya zama waɗannan mutane marasa kirki sun juya alƙaliman duniya gaba ɗaya ta yadda duk wani mutumin kirki ba zai ji daɗinta ba to ana cikin haka shi kenan dama shi a sarafilu kamar yadda za mu ji a gaba tun da Allah ya ba shi aiki cewa kai ne mai hura ƙaho ya riga ya sa ƙahon a jikin laɓansa kuma yana kallon al'arshi kada ma ya kifta ko ya waiga da lokacin a bashi umarnin hurawa yana jiran umarni ne kawai ana mushi umarni zai hura shi na Allah yake cewa fa idza nuqira fin naqur idan aka hura wannan kahon fa yawma idhin yawmun asir wannan rana ce mai matsala alal kafirina ghayru yasir wannan rana ba ta da sauki ga kafirai a wani waje kuma Allah yake cewa wa nufikha fis suri fa'iza hun minan ajidafi ila rabbihim yansilun cikin sautu ya sin kenan ko wani fi hafi suri kuma sai aka yi huri a cikin ƙaho fa'iza hun sai su halittu minan ajidafi daga cikin kaburburansu ila rabbihim yansiluna suna tsurowa suna tashi zuwa ga ubangijinsu gaga an ce akwai nafakata huri guda biyu huri na farko shine faɗin Allah maɗaukin sarki a cikin namun da Allah yake cewa wani fika fi suri fafazi a man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wannan mai manci ko Allah ya ce wa kullun atawhu dakhirin Allah ya ce wani fika fi suri kuma sai aka huri a cikin kawo fafazi a man fi samawati wa man fil ardi duk halitta da ke cikin sammai da ƙasa sai su shiga cikin rudewa da tashin hankali Allah ya ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya so akwai wanda Allah ya istisna'i su ba za su rude ba wannan lokacin malamai sun yi sabani an ce malaiku wasu sun ce jibrilu da da mika'il wasu sun ce ita kanta mutuwa wasu sun ce annabawa wasu sun ce shahidai kamar da aka to daga ibnu abbas to koma dai wani ne ba ne wannan ne matsalar ka ba matsalar ka kai imani kai aiki nagari dan ka tsira Allah ya ce wa kullun dukkanin mutane atauhu dakhilina za su zo ga Allah suna masu kaskantar da kai sagiri da shine malan dakhili to wannan shine huri na farko huri na biyu wanda sai an jira 40 din can 40 awa 40 ne kwana 40 wata 40 shekara 40 Abu Hurairah yace abaitu bazan fada ba sai a sake hurawa shine Allah yake cewa a cikin zumar wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi wato a nan kaga sai akan bar lafazin sa'iqa to sai malamai suka samu sabani akwai malamai mafiyan malamai sun da ba kan cewa wannan sa'iqa din da shi da fazi'a ɗaya ne da aka huri ɗaya ne wato a cikin huri na farko akwai faza'u akwai sa'aqu tashin hankalin zai sa duk a fada a suma a mutu wannan tace magana mafiyan malamai al-imam ibn taymiya da ibn kathir da wasu su kaman ibn kaman kaman ibn qayyim shi ma sai suka taba akan cewa huri uku ne daka fazi'a shine hurin farko sa'iqa shine huri na biyu sai kuma wani fika fihi ukhra ko summa nufika fihi ukhra sannan sai aka yi wani sabon gurin fa idahum qiyamun yanzuruna to shine huri na uku ga wanda suke ganin cewa na fazi'a daban da na sa'iqa daban da kuma summa nufika fihi ukhra shine na uku wasu malamai suka ce a da fazi'a da sa'iqa duka a huri na farko za su faru idan an yi huri na farko za a shiga tashin hankali tashin hankalin zai haifar da mutane su faduwa suna mutuwa sai su ta faduwa suna mutuwa ga baki daya shikenan sai a jira wancan jiran sannan sai a sake huri na biyu idan aka huri na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zaran an yi wannan hurin na biyu sai Allah ya saukar da ruwan sama ruwan sama nan idan ya sauka zai jika duka duniyar nan to duk inda wani kabari yake wanda ya riga ya ratattake ya zama ƙasa kabarbara da dama a yanzu da muke magana an tona su babu abin da za a samu hata shi wannan kashin halama za ka gan shi ba ya shige cikin ƙasa ko ya shige cikin wani ilimi na Allah to sai a sake a halittar mutane daga wannan ƙasusuwa nasu shikenan sai mutane su miƙe gabaki ɗaya sai kuma a taru a jira kuma umarni na gaba wani abdullahi ibn mas'udin ibn amrin abdullahi dan amr dan as yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yace as-suru qarnun yunfakhu fi shi wannan as-sur wani kaho ne da shi mala'ikan zai yi huri a cikin sa wannan isnadi ne tabbatacce hadisi ne a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da wasunsu wa an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah yana cewa alayhi salatu wassalam kaifa an'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yaya zan yi in ji dadin wannan rayuwa ta yaya hankali na zai kwanta in tsaya ina sharholiya ina biye wa duniya wa sahibul qarni qadil taqamal qarna alhalin wannan mala'ika mai hura kaho ya riga ya sa kahon a bakinsa wastama al izna yana jiran kawai a bashi command hatta yi umara bin nafi fayanfuk yana jira ne kai a ce hura ƙawar nan sai ya hura shi la haula wala quwwata illa billah inda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama imamul atqina atqiyai wal muttaqina jagoran masu tsoron Allah jagoran masu bin Allah kaji ya ce shi hankalin shi a tashe ki saboda tunanin cewa kiyama babu makawa kuma an riga ma an gama shiri ana jira ne kawai a busa a busa ga wannan ta tashi amma mu da muke zunubi muke tarka-tarka muke zalunta kawunanmu muke da matsaloli ba ruwanmu kawai sharoliyarmu muke to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana wa'azi ne cewa mu nabba'antu mu gane duniyar nan ba gidan da zaka biye ma kai ta biye ma jin dadin ta ba ji ba gani bace a ka dauki gurgurdan abin da kake bukata saura kuma ka nemi lahira da shi wabtagi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah gafarta mana Nabi sallallahu alaihi wasallama sai na Abu Sa'id yake cewa faka anna zalika faqula ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam to sabai da yake su ma suna da kan gado wannan wannan magana sai ta tayar musu da hankali fa qala lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ku dinga cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ala Allah tawakkalna wato wannan addu'a addu'a ce da take maganin bala'i kenan kaga ba bala'i da ke tashin alkiyama da haka annabi ce ku dinga yin wannan addu'a ko ba wannan tashin alkiyama ba idan wani bala'i ya tinkare ka kai wata cewa hasbunallahu wa ni'mal wakeel kamar da Allah ya ce allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel a cikin suratul ahzab na'am Allah ya ce ku dinga faɗa wannan kuna cewa alallahi tawakkalna mun dogara ne akan Allah ubangiji mu shi ne tsayar da mu wannan hadisi na cikin sunan Tirmidhi kuma Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya fitar da shi a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 1079 da shi da na bayan sannan da zamu karanta shi kuma lamba hadisi na 1078 shine fadin fadin malamin an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce inna tarfal inna tarfa sahibu suri mudh wukila bihi musta'id lalle labban mala'ikan nan mai hura kaho a sarafilu to yana nan a dane a jikin kahon ya gama shiryawa yana nan tsaye at ease yana jira kawai a ce hura yace yanzur na hawal arshi yana kallon inda al'arshi yake makhafata an yi umara qabla an yartadda ilayhi tarhu baya kiftawa baya waigawa baya juyawa yana tsoron kada daidai sanda za a bashi umarnin ya zama ya kifta ido ko ya waiga ko ya sunkuya ka anna ainihi kaukabani durriyani annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kaga idanun shi za ka ɗauka wasu taurari ne guda biyu masu tsananin haske shi ne kaukabin durri tauraro mai haske wannan riwaya tana cikin musadrak na limamu abu abdullahi hakimu annai sabu Allah ya sa mu cika da imani malam ya sake cewa babu sifatu shamsi wal qamar siffar rana da wata rana alkiyama malam ya ce an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama ash-shamsu wal qamaru mukawwarani yawmal qiyama dan Allah ya ce idan shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan biharu sujjirat wato kiyama ba ta tashi ba duk wannan nizam din na duniya sai an yi kaca-kaca da shi idan sama'un shaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila duk wannan tsarin na fitowar rana da faduwarta na kasashin fadaddiya na sama gatanan babu abin da kake gani a tokare ta da rana ta fito kullun ta fadi da wata kullun ya fito cikin dare duk Allah sai ya rikinkita wannan lissafin gabaki daya saboda mutane su firgita hankalinsu ya tashi san cewa abin ba wasa bane to shine washamsu wal qamaru mukawwarani yawmal qiyamati da rana da wata za a na ɗaiɗaya su shine mukawwar idza shamsu kuwirat lokacin da rana za a naɗe ta za a naɗe su kuma hasken su ya zama ya tafi babu shi ya zo a cikin wasu rayuwa ma za a je ne kawai a wurga su a cikin wuta saboda a kaskantar da waɗanda suka bauta musu su gane cewa to ga allon da suke bauta wa masu bautar rana da wata to ga suna wurga su cikin wuta masu bautar a rana da wata su ga cewa ga allolinsu da suke bautawa an wurga su cikin wuta Allah ka samu gama lafiya babul ard yawmal qiyama ina aka kwana da ƙasa rana alkiyama ya za a yi da wannan ƙasa malam yace an abi hurairata anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina abu hurairah yake cewa daga manzon Allah alaihi salatu wassalam annabi yace yaqbidu Allahu al-arda Allah zai danke ƙasa yau malkiyama ta ranar alkiyama wa ya tsuwi sama a biyamini sannan ya naɗe sama da hannun damansa sun ya ƙulu sannan Allah ya ce anal malik aina mulukul art Allah ya ce ni ne Allah sarki na gaskiya ina sarakunan duniya kaga wannan shine a wata riwaya sai annabi ke cewa gara karanta faɗin Allah wa ma qadarullah haqqa qadrihi izkarho wal'amur jami'an ƙabdatu yau malkiyamati wasu samawatu matuwiyatun biya mini Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma yi shirkun a cikin zumar kenan Allah ya ce wa ma ƙadarun laha su kafirai ba su girmama girman Allah haƙa ƙadari yadda ya cancanta a girmama shi ba bayan fasara hausawa umar ƙadar laha ƙadari wannan ba karatu ba ne wannan kawai karin magana hausawa ne Allah ya fi mana wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati kasa gabaki dayanta danki ce a hannun Allah was samawati matwiyatu bi yamini sammai gabaki dayan su Allah zai nade su da daman sa Allah ya ce subhanahu wata'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya fi karfin abinda kafirai suke masa shirka da shi saboda haka Allah zai nade kasa da sama kuma ya tabbatar da Allah yana da dama sannan ya tabbatar da Allah yana magana domin gashi annabi ya ce Allah zai shela ya ce ina sarakuna limanil mulkul yau wake da sarauta a yau babu wani sarki ko wani shugaba ko wani mai mulki wanda zai iya magana kuma wannan yanzu jan kunne ne a karo na farko cewa yau fa da su da talakawa da ɗaya ne kowa aikin alkhairin shi ne kawai zai tsartar da shi kowa rahama Allah cikin sa ya tsira mulkin sa ya riga ya kauce sauran mulkin Allah mulki na gaskiya wanda bayi da ƙarshe sun bar abin da suka mallaka a duniya wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wama lakum alai wama nara lakum ma'akum min shufa'a ba ma ganin wasu da su cece ku a yau wanda ada suke ceton ku suke nemo ku alfarma suke zuwa su filin motion a sake ku an kama ku lauyoyi masu fitar da ku da jama'a ku da magoya bayan ku wanda za su nuna cewa ku ne nasu to yau babu su kowa ta kan sheki wa an aisha radiyallahu anha qalat sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qawlihi azza wa jalla yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati fa ayna yakunu an-nasu yawma idhin ya rasulullah fa qala al-sirat aisha radiyallahu anha tace na tambayi ma'aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce mishi to da Allah yake cewa yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati cikin sura Ibrahim ranar da za a canza wannan ƙasa za a yi replacing ɗinta da wata sabuwar ƙasa ghairal ardi ba wannan da ake akai ba wasamawatu su ma sammai za a canza kuma canjin to daidai sanda za a yi aina mutane su kasance in ji Aisha sai annabi ya ce mata alas sirat sanda za a canza duk mutane za a tsaye da su ne akan sirati sannan a naɗe wannan ƙasa a naɗe wannan sama a sanya musu daga nan wanda bai da rabon tsira dama ya riga ya fada la haula wala quwwata illa billah wannan hadisi sai muslim malam yace babul babun fil hashari babun dake bayani akan farkawan mutane daga kabari bayan mun ji sun farka to al hashar shine a je a tattare a filin da Allah zai zo yayi hisabi da kansa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannam la haula wala quwwata illa billah malan yace an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yuhsharun nasu ala thalasi tara'iqa za a tara mutane za a tafi filin taron alkiyama mutane za su rabu zuwa kungiya uku nau'i uku ragibin akwai wanda za su tafi wurin suna kwaɗayin gamuwa da Allah saboda suna cikin wasabiqu na sabiqun as-sabiqu na sabiqun suna cikin ashabul yamin ma ashabul yamin suna cikin ulaiikal muqarrabun suna cikin la yahzunuhumul faza'ul akbar waɗannan tawagar annabawa da manzanni da shahidai da siddiƙai da muminai da salihai Allah ka sa masu wannan karabka to wannan tawaga su za su gamu da Allah ne ragibina suna masu hankoran gamuwa da Allah da warahibin duk da ke babu wannan riwaya ko wannan su kuma su ne waɗanda khalatu amalan salihan wa akhara sayya suna jin tsoron gamuwa da Allah suna jin tsoron ba san ba koma su ba kamar yadda wani mai wa'azi da yema wani sarki wa'azi sarkin nan shine Sulaimanu dan Abdul Malik ya je Madina sai malamai suka taru gaba daya suka zo a masaukin sarki suka gaishe shi ya musu godiya ya musu abin da zai musu na kyaututtuka bayan sun tafi sai aka ce akwai babban malami ba a ganshi a cikin tawagar nan ba shi bai zo ba shine Salamatu ibn Dinar Abu Hazim sai to wannan malamin ya rena mu kenan ya ra'ayi mu zo mu ba da sanarwa cewa duk malamai su taru zamu yi mutum da su shi yake zuwa sarki ya ce aje a zo da shi ko aka je aka zo da shi yace Allah ga ta malam ya zamu kira mitin na malamai kai kake zuwa yace to ni na zuwa na da kai jam'iyyar mu daya ce a a ce to ni muna da zumunta da kai ne kai cousin ina ne kwana da yace yace to ina ruwa na da kai ni ba ni ba na zuwa inda inda kake taron ka ka rabu da ni kawai ce a a Allah ga ta malam tunda dai ka zo to ka mun nasiha yace ka yafe mu mu sai yace Allah ya ce ka mun nasiha to shine mashi wata nasiha mai zafi tana nan a cikin littafin abin nan sunan kubra na al-imamu abin nan an-nasai da littafin musadarak na na hakimin ne saburi da tarihu dimashqa to a jiki shine yake ce ma yake tambayar malamin yace to me yasa mu ba ma son mutuwa yace saboda kun shirya wa duniya ku shirya wa lahira ba duk wanda ya shirya wa duniya ya gina ta zai san rabuwa da ita bai shirya wa lahira ba dole ya tsoron gamuwa da Allah to shine wannan rahibina sa'irin nasu kenan waɗanda ba mu shirya wa lahira ba muna tashar holiya muna ganganci kullum muna cikin zinubai da zaluntar kanmu da zaluntar bayin Allah ka zalunci bayin Allah da harshenka da dukiyarka da muƙaminka ka cutar da su a makwabtaka wanda waɗannan cututtukan da kake yi na cutar da bayin Allah dama manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa littattafai biyu za a buɗe ranar kiyama akwai littafin tsakaninka da Allah to wannan Allah cikin rahamarsa sai ce ya yafi amma littafin tsakaninka da bayin Allah har bayan an gama haura sirati baki daya ala arsatil janna a bakin gidan aljanna za a ce wa kifuhum duk a tsaya anan nabi ya ce babu wanda zai shiga wallahi sai an fitar da kowa haƙƙinsa hatta dabbobi hatta tsakanin musulmi zai je aljanna da kafirin da za shi wuta sai an fitar mai da haƙƙinsa inda yana banka haƙƙi da haka annabi yake cewa duk wanda ya sa akwai haƙƙin wani a kan shi a nan duniya ya biya shi tun a nan duniya kafin aje lahira to yadda muke cin waɗannan haƙoƙin na junanmu to dole mu shiga cikin wannan tsoron da tashin hankalin wannan shine group na biyu sannan ya ce wasnani ala ba'irin to sai kuma group na uku su ne asalin shantakakku ga baki ɗaya su ana cewa ma a tafi taron alkiyaman sun mailati suna ta neman ‘yan uwansu suna ta neman abin da za su kama suna ta neman waye zai musu alfarma duk waɗancan sun kama hanya sun tafi abdul mahashar ɗin an ce ƙasar sham ƙasar suriya haka zuwa cikin hadisai waɗannan kuma duk suna sauran sassan duniya ga baki ɗaya sai an zo an fara kora su da gudu shi na nabi ke cewa wasu nani ala ba'irin su ne za ka ga ababen hawa da za a hau a ji taron alkiyaman sun kusa karewa saboda haka sai zama ma wasu sai sun dinga shiyarin raƙumi su biyu suna hawa ya ce wa salasatun ala ba'irin sai ga mutane uku ma wannan ya hau wannan ta baka ba an jima wannan ya sauka wannan ya hau wannan ta baka ba suna shiyarin ɗinsa annabi ya ce wa arba'atun ala ba'irin kai za ga mutane hudu ma akan raƙumi ɗaya to sai ya tsallaka wato da biyar da shida da bakwai sai ya ce wa asharatun ala ba'irin kai za ga mutane goma ma a kan raƙumi guda ɗaya suna sharin ɗin shi banda su ma a da su rasa abin hawa gaba ɗaya shi na nabi ke cewa wata shiru baƙiyatuhumun naru sauransu baƙiyatuhum wanda suka rasa abin hawa su kuma wuta ta dinga koro su suna yake ce ma yan gudun fanfalaki kenan da wasu sai kawai su ga wuta ta yi buu ta kora su da gudu ta ƙilu ma'ahum haisu ƙalu inda suka tsaya baccin rana za ta tsaya ta bacci da su wata bitu ma'ahum haisu batu inda suka tsaya kwana za ta kwana tare da su wata su biyu ma'ahum haisu asbahu inda gari ya waye za su ƙara ganin wutan nan tana kora su wata musi ma'ahum haisu amsau da inda suka yammaci tare za su yammaci da ita waɗannan su ne last group kenan amma kare za su za su taron tashi alkiyama sai an koro su saboda ba su son zuwa wannan hadisi jama'a yana cikin bukhari da muslim yana ba mu labarin abinda zai faru daidai sun da za a tashi malam sake cewa wa na aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidatuna aisha Allah ya kara mata ta sake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama ya ce tuhsharuna hufatan uratan ghurla nabi ya ce za a tashe ku hufatan wato babu takalma kowa kafan shi bare feet annabi ya ce wato sannan kuma za ku kasance mene za ku kasance uratan tsirara zigidir kowa babu riga babu wando babu waya, babu hijabi babu niqabi babu safa ba babban riga babu rawani babu komai a jikin mutum haihuwar uwarsa sannan Allah annabi ya ce gurlan kuma kowa da lobarsa kaciya da aka yi wa mutane ta koma ta bishi babu ita faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aisha kai tace qalat aisha take cewa fa qultu ya rasulullah tace ya manzo Allah ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd yanzu nan maza da mata a wannan taro tsirara ana ganin juna ga iyaye ga 'ya'ya, ga malamai ga almajiransu ga sirkai ga masu auren ‘ya'yansu ga manyan gari ga talakawa kowa tsirara kai wannan abu da ban tsoro yake wannan wace irin rana ce ta kunya sai annabi ya ce mata ke aisha al'amuru a shaddu min an yuhimmahum zaka ce bala'in ranar ya fi ƙarfin mutane masu dinga tanin wasu tsirara suke Allah ji kamar malamin mala albani zaria da sani ba fassara wannan hadisin sai sai ya kwatance ya ce kamar gobara ne ta tashi in gobara tashi a gida wake tanan bari sai ya saka riga da wando da da agogo ya dauko rawani yana duba miro ya tabbata ya ya ya shirya sannan ya fito wake wannan tanin ai wata mata ma ka ta fito daga ita sai daurin zani daurin kirji ko da irin riga baccin nan sai an gama kashe wutar ta gana shi tsirara take can tana ta ihu ba wanda yake shirya to bala'in lahira bai da kwatanci jama'a kaji da abin da Allah yake cewa Allah yake cewa yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaba azabullahi shadid Allah yace ba mayen bane na shan giya amma tsananin azaba Allah ka tsare mu to saboda wannan tsananin ba wanda yake tana cewa tsirara yake ba wanda ya tana saboda bala'in ya fi ƙarfin ka tana in ka ji ana gaƙi gudu ba wasu ya ce sa gudu bai zo ba ne duk wanda ka ji ya ce bai iya gudu ba to abin gudu bai zo ba yana zaune wani ba a kujerar shi ta irin ta sallar nan ta malalata in yanzu an ce wuta ba ta zaka ya buɗe a guje ba sai a ɗauka lafiya sai a ce lafiyar alaƙa shi lafiyar kalau da kuma kuliya ba da kujera masallaci yana tange-tange ka san mutanen mun iya kwaikwayo mun iya kwafi-kwafi duk wanda ya je maka ya ga larabawa nan suna sallah a tsugune a zaune shi ma ya shigo ya kujerar da ya dinga ta cakwas cakwas masallaci wai shi ma ya zauna to ladan karabi galibin su mutane ba wannan ciwon suke da shi da yake hana su tsayuwa ba dan da mutum ya ji harkar shi za ka shi ya tsaya ta jawabi wani ma haya taka rawa dan siyasa ne amma ana ba masallaci kawai sai ya langwabe kamar kaza tana tana mura wannan to ba za ka yi wa Allah rashin rashin arziki irin wannan almuhimmu shine kowa ranan tashin hankalin da yake ciki ya fi karfin ya tana cewa ma babu kaya a jikinsa wala haula wala quwwata illa billah wannan hadisi shi ma yana cikin bukhari da muslim wa ibn abbas radiyallahu anhu ma qala sayyidina abdullah da abbas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace tusharuna hufatan uratan gurlan za a tashe ku ba takalma babu ainihin sitira sannan kuma babu kaciya sun makara sannan sai annabi ya karanta sallallahu alaihi wasallam ya karanta kama bada'ana awwala khalqin nu'idu Allah ya ce kamar yadda muka halitta halitta farko haka za mu dawo da ku wa'adan alaina Allah ya ce alƙawari ne akan mu inna kunna fa'ilina haka za mu aikata dama Allah ya halice ka zo duniya baka da kaya a jikinka haka zaka koma babu kaya likafani da aka sanya maka ya riga ya ragargaje ya zama ƙasa ba a labarin shi in ma ba a sa maka likafani ba oho dai ba ka buƙatar shi haka za ka tashi babu kaya sannan a a dukiya da ka samu ka bata a nan sannan loɓa dama kowa da ita zo haka zai koma da ita babu kaya baka zo takalmi ba ba za ka shiga takalmi ba kama ba da ana awwal khalqin nu'idu sai annabi yake cewa fa awwalu man yuksa ibrahim to idan al'amari ya kai al'amari sai Allah ya fara ware wasu bayin shi yana musu sutura Allah ka sa mu cikin zaka sutura to wanda za a fara sanya wa sutura kamar da annabi ya bada labari sallallahu alaihi wasallam shine kakansa annabi ibrahim alaihi salam shi za a fara sanya wa sutura malamai suka ce saboda za a yi mishi wani sakamako ne nan duniya sanda kafaran nan suka kona shi sai da suka mai tsirara da aka ya riga ya gama ganin wannan tsiraicin na tashin hankali kuma lokacin da za a wurga shi cikin wuta a cikin tashin hankali to wannan tsiraicin da ya gani a duniya na wannan tashin hankalin sai Allah ya mushi alfarmar cewa to ba sai ya gana lahiran ba wannan fasar wasu malamai kenan wasu kuma suka ce a saboda Nabi Ibrahim shine farkon wanda ya kawo al'adar sanya wando din kakke saboda yadda wando ɗin kakke yake da kara tsaraici fiye da kwarjalle fiye da ɗaurin zani to wannan al'adar da ya kawo zai ci murita na alkiyama shi za a fara rufawa asiri a same sutura wallahu alam haka ne malamai suka faɗa ibnu azan ya kawo maganganunsa a cikin fatul bari Allah ya sa mu dace wannan shi ma yana cikin bukhari da muslim wa an abi hurairata ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala يقوم الناس لرب العالمين مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول tsayuwar da mutane za su yi alkiyama tsayuwar da za a yi cikin wannan tashin hankali cikin shuru a rasa makoma Allah ya ce limanil mulkul mulkul yau kowa ya kasa ba da amsa sai Allah ya ba da amsa da kansa sannan daga baya mutane su shiga cikin taitayinsu su nemi bari su nemi ceton annabawa har a zo kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji wani hadisi irin haka a baya za mu ji wani kuma a gaba to a wannan lokacin tsayuwar da za a yi ta kai tsawon rabin wunin wannan wuni da aka ce wa inna wa inna wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin ko kuma hamsina al fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alf sana shine ko fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alf sana to wannan wurin da aka ce tsawon shi kaman tsawon shekara 50 tun daga fitowar ranar shi har zuwa rabi kaman ta zawali to ana tsaye ne cikin tashi hankali ba ai komai ba shine ma'anar cewa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin wannan tsayuwa kafin Allah ma ya fara sauraron mutane sai an ci rabin wurin na fata mun gane wato tsawon abin da a duniya kamar zaman shekara dubu ashirin da biyar fi yomin karin gidaru hamsin alfi sana to kaga rabin shi hamsatan wa ishirina alfi sana ke fala haula wala quwwata illa billah amma sai annabi yake cewa yuhawwalu zalika alal mu'minina amma mu'minai Allah ka samu cikin su Allah zai sauƙaƙa musu wannan tsayin tsayuwar ka tadalli shamsi lil ghurubi ila an tagruba sai su ga abin tsawon lokacin kamar sanda rana ta tafi ta gangara irin ragowar minti goma ko sha biyar ɗin ta riga ta yi ja ana jiran kawai ta faɗi ai kaga duk bala'in da ka ji na azumi a lokacin zaka iya karasawa ba zaka ce sai ka karya ba ko yaro ne karya ce haba kai ko ka bari yanzu ta faɗa ai ko irin shida da rabin nan ta wuce ko da kwata to kamar dan wannan tsayin lokacin zaka gani kai mumini Allah ka sa muna cikin mu'minin da za su dace da wannan wannan hadisi yana cikin littafin sahih na na ibnu hibbana da isnadin shi ala shart al-bukhari to kaji wannan sai malai sake cewa babu sifati ardil mahshari babin da ke bayani akan siffar wurin da za a yi tashin alkiyama farfajiyar dandalin tashin alkiyama wannan hadisi da malam zai kawo yana cikin bukhari da muslim yace an sal ibn sa'd daga sayyidina sal ibn sa'd ibn malik al-sa'id sahabi ne dan sahabi baban shi sa'd ibn malik yana cikin sahabbai daga cikin al-asabiqun al-awwal an fita za a je badar ya zo dauko makamin shi a gida ya samu rashin lafiya kaman wasa shikenan ya mutu bai fita ba dan nashi kuma shi wannan sal ibn sa'd ya daga cikin ƙananan sahabbai yara cikin sahabbai kuma ya daɗe ƙwarai a duniya kamar da ake ba da labari ya rasu shekara ta casa'in da ɗaya bayan hijira shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a garin madina allah ya gafarta mashi allah ya ƙara masa yadda da shi ne ke ba da labari yake cewa samitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu na ji manzon allah yana cewa yuhsharun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda afra ka qursati naqiyyin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne zai na faɗa cewa ranar alkiyama za a tashi mutane ne wato wannan tubaddalul ardu ghairal ardi to sabuwar da za ta tashi mutane akai to ƙasa ce wadda take bai ba fara afra fari wanda yake da kaman shigan ja fari mai duhu ko mun gane yace ka qursati naqiyin kamar wato gurasa ƙursa shine gurasa wanda ake ta cycle in ka ga irin da larabawa suke yi ko irin wanda hausawa suke za ga shi cycle haka fale-fale to wannan gurasar da ake na naqiyin wanda aka yi shi da lafiyayyen gari fari sal idan ka ga da ake wannan gurasa za ka ganta ga ta fara ce amma da duhu kamar karam kalan madara irin farin garin madara kaga fari ne amma ba kamar farin takarda haka ba fari ne amma haka ba muke ta da Hausa milik color ko wani ai ba turanci ba na Hausa ne a cikin color a gun bature babu wani abu da suna milik color mu ne ba wai sai mu ce milik color wannan turanci ne namu na na na Najeriya to amma dai an gane ko to wannan shine abinda aka ruwaito na siffar kasar kamar da Allah yake bada labari a cikin baha da yake cewa wa yas'alunaka anil jibali فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا الله يتي يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وقال ما بياني ني أكن قصر ويسألك عن الجبال annabi Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna tambaye ka game da duwatsun nan me ya mako musu ranar alkiyama Allah ce faƙul ka ce da su yansifuha rabbi nasfa Allah ubangiji na zai dandake su dandakewa a sheke su kamar yashi fayadharuha qa'an safsafa ita kuma ƙasa sai a batta ƙa'an faƙo safsafan wanda yake falalo filin Allah la tara fiha iwajan babu wata kwana wala amta ko wani rami komai zai zama labur Allah ya ce yawma idin a wannan rana su mutane yattabi'una da'iya mai kira din nan zuwa ga taron alkiyama zai kira sai ce ku tawo shine wancan da za a tafi wasu abin nan ragibina da da da da haribina da kuma da mene ma ɗayan ragibina rahibina da kuma isnani ala ba'irin da sasun ala ba'irin to yattabi'una da'iya la'i wajala Allah ya ce wa khashatil aswatu lirrahman duka muryoyi sun yi ƙasa ba wanda ke iya cewa komai a gaban Allah sai wanda aka ba izini Allah ya ce fala tasma'u illa hamsa baka jin komai sai ƙaran sawun mutane kawai shine hamsa a wata riwaya kuma a wata fasara kuma anan hamsa sai kawai addu'a da annabawa suke su da sauran salihai suna cewa Allahumma sallim sallim kowa yana yi ƙasa ƙasa saboda tsoro da tashin hankali wato duk wannan karatun ba jama'a abinda yake so na farko kai imani annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisai Allah ne ya faɗa a ayoyi sannan kuma kai da kake raye kake jin wannan irin bala'i da yake jiran mu gabaki daya sai ka fara tanan to taladin ne kai masa imani taqwa tsoron Allah aiki nagari gujewa sako kyautata ayyuka kyautawa bayin Allah istighfari neman gafara Allah da neman falalarsa wato kai kokari ka ciyar da lokacinka dan abin da zai amfane ka dan kada ka je ka shiga sawarwara da zaka zo ana cewa hatta idza hadara al-mautu qala inni tubtu ana ko kuma wanda zai ce rabbir ju'un ko wanda zai ce ainihin wato na sadaka muna so abin mu mai sadaka duk waɗannan tashin hankalin kasancewa za su zo kuma ka shirya musu ta hanyar imani da aiki nagari da neman gafara Allah da neman fallarsa Allah ka sa mu tsira sai malamin ya sake cewa ko lokaci yayi ne bari mu ƙara kaɗan ko tunda abu ba na kullum ba babu ahwali wa milkiyama babu kuma da zai magana akan ahwal mai hababba wato bala'o'i rigingimu tashin hankalin alkiyama an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kala sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa shi da mahaifinsa yake cewa ma'aiki da da minci Allah tabbata a gaishe yana cewa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin Allah ya fada a cikin farkon mutaffifun farkon suratul mutaffifin Allah ya ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaba ga ubangiji wato yaqumu ya ƙumun nasu min ƙuburihim mutane za su firfito daga kaburburansu su tsaya gaba ga Allah annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama hatta yagiba ahaduhum fi rashihim fi ila ansafi udhnay idan aka tsaya to zunuban mutane sai su fara taruwa a jikinsu suna zama zufa wani zufa shi har sai ta kawo ila fi rashihi a cikin zufarsa ila an safi uzunai zuwa ga tsakiyar fatar kunnansa wato tun da ƙasa har sama ruwan zufa ne a madadin zunufan shi ya shanye shi ba a ganin komai sai ragowar daidai hancin shi da kunnan shi kawai ake gani kamar da kasar ruwa ya ci mutum wa an sulaim ibnu amirin قال حدثني المقداد بن الاسود سليم ابن عامر yace daga miqdad dan aswad miqdad dan amru kenan yar shika ta 33 sahabi ne cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wanda suka hijira zuwa ga Habasha da zai rasu ya ba wasiya cewa a ba Hassan da Husaini jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuɗi mai yawa a cikin dukiyarsa da su da ahlul baiti matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yadda shine yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kudu naji manzo Allah yana cewa yudna shamsu yawmal qiyamati min al khalqi za a sakko da rana ranar alkiyama kusa da halittu hatta ta kuna minhum ka miƙidari milin sai ya zama tsakanin makwarkwaɗar bayi da rana kamar tsawon mil to sai sulaimi sai sulaimi ke cewa fa wallahi ma adri ma ya ani bilmi ce na rantsi da Allah ban san malamin da ya koya mu shi wannan sahabi Abdullahi dan Umar ban san me yake nufi da mil ba a masafatal ardi shi yana nufin mil daya kilomita uku kenan misali amil milal ladhi tuktahalu bihil ainu koko musayin kwalli shi ma ana ce mashi mil wannan dan ice ko wani dan karfe da ake sakawa a cikin kuratandu a jijjiga a ciro a sa a ido inda ka san kamar tsawon tsinke irin wannan da ake sakoce da shi toothpick to yau tsawon haka ba shin tsakanin mutane da wato rana tsawon kilomita uku to shine aka samu mudda kenan in ba shi din ne ko ko aqallu mudda masafa shine wato tsakanin kan mutum da ranar kaman tsawon musayin kwalli yace ban san wanne bane qala yace annabi kenan fayakunu nasu ala qadari a'malihim fil garqi mutane kowa gurgudan ayyukansa gurgudan nutsewar shi a cikin zufa fa minhum man yakunu ila ka'abai wani zufar iyakacin wato idan sawunsa wa minhum man yakunu ila rukbatihi wani iya gwiwa wa minhum man yakunu ila haqwaihi wani iya kwankwasansa wa minhum man yuljimuhu al-araqu iljaman wani kuma sai ya dinga kawai sai ya zama zufa ta haɗiye shi ta kwankwaɗe shi sai ya dinga iyo a cikinta qala wa ashara rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fi sai annabi ya sa hannun shi ya nuna bakin sa yace wato ta riga ta haɗiye shi zufa ta haɗiye shi kanda ka haɗiye loma a bakinka la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ubangiji Allah ka rangwata mana Allah ka samu cika da imani jama'a kamar da muka ambata dai wannan ma'anarsa shine kai shiri dan alkiyama kuma ka gasgata faɗin Allah ne ayoyi ne faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantattu tunda aka zauna su ake karantawa kawai babu magana kowa haka a matsayin ka na musulmi mumini ka ji tsoron Allah ka ji tsoron gamuwa da Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ka ji tsoron wannan rana ka ji tsoron gamuwa da Allah ka tuba ka nemi gafarar Allah daga zunubanka kar ka koma zuwa gare su sannan kuma ka dage wajen ayyukan alkhairi tun daga ayyuka na tauhidi da ayyuka na takawa da ayyuka na wajibtu na wajibai da farillai da mustahabbai da kyautatawa bayin Allah dan ka samu kabira za mu saurara insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله